kalmomi na zikirowa da ilmuwa duka a ce mutum ba zai samu nasuwa da su ba to kaga wannan alama ce da ke nuni akan imanin mutum fa yana da rauni sarai da gaske imani yana da rauni da haka dole mu zo mu kalli kawunan mu yadda muke rasa samun nasuwa daga alkur'ani da sauran dangogin ambatan Allah to mutum ya zo ya wanke imani shi ya ga yadda za a iya rika samun nasuwa da kwanciyar hankali a cikin alkur'ani da sauran zikirora da haka ko a keɓe ka kai kaɗai ka kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana goma in dai alkur'ani na ta da kai ba za ka samu nasuwa ba za ka sami rashin nasuwa ba za ka samu tashin hankali ba ko duk mutane sun yanke maka alaka kai kana nan da wata alaka mai karfi tsakankanin ka da Allah to da kana da abin da zai tsire maka cewa ke amma shi ka sai ga rashin shi ya sanya mazaje da yawa kaga mata suna ta complain cewa maza ba sa zama a gida in kai mishi na sai sai ce wallahi gidan ne duk sai ka ji ya dame ka duk sai ka ji ya dame ka ka zauna tun safi har hanci har kaba duk sai ka ji zaman gidan ya dame ka shine sai ka dan fita kuma dan je a dan ga jama'a zauna dan yi fira awa biyu uku hudu ba zai iya samun natsuwa ba in ba yi hira ba irin yadda za ka ga waɗansu kafirai saboda ba su da alkur'ani ba su da sallah sai ka ga kafiri daga ƙasan ingila harniya ta tashi ta tafi ta zo afirka ta zo ne kawai ta ga wani ruwa ko ta ga wani dutse tana neman ne inan tana neman as-sa'ada tana neman kwanciyar hankali tana neman natsuwa mu kuma Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya riga ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ka kashe ido ne daga saman yawa ya ba mu nutsuwa a cikin a cikin alqur'ani ne girma so da haka wannan na dan tsayanin ƙara karfafan mu akan mu mai da hankali akan alqur'ani muna godiya ga Allah ya ba mu lokaci wadatacce in dai batun lokaci ne ba mu da damuwa akan lokaci sai dai matsalan ba mu ribatan lokaci ba mu ribatan lokaci ne amma lokaci ba Allah ya ba mu cikin mu nan duk wanda ya so ya keɓe awa ɗaya kullum ya ba alkur'ani yana da wannan dama kaɗan ne daga cikin mu za ka gaba su da awa ɗaya da za su iya ba alkur'ani kullum kenan ko da baka san baki ba a wannan awa ɗayan da za ka ba alkur'ani kullum in Allah ya yarda idan kai wata ɗaya za ka gane bakaki baka san hurufin hijaiyya ba a ce kullum za a koya maka harafi ɗaya za ka ba da awa ɗaya a ce makonin ita ce a a ita ce alhamza ita ce kake da ita a hausa ita za ka yi ta maimaitawa a ce ka duba alƙur'ani duk inda ka zanta ita ce da a ga ta nan aikinka kenan na yau gobe a ce maka ba aikinka kenan akwai maka inda ake faɗin ta in ta zo da wasu bisa ba in ta zo da wasu kasa bi in ta zo da rufu abu in ta zo da ɗauri abba abba haka za ka faɗi ta wannan shi ne aikin ka yau a ce ka duba alkur'ani ka nemo duk inda ta bada wa'in abubuwa gobe a koya maka ta har aka inda za a koya maka bo bo har aka inda za a koya maka wa a koya maka ya ka gama kwana ashirin da takwas ka gama da kuma kuɗi da sai a je mataki na biyu to yanzu ya za ka haɗa harufai sai a rubuta maka da a da ba da wasa bisa a ba a ba a ba shike a ba ka gane da ake yi a bi abu irin wayannan abubuwa a koyar da kai cikin shekara ɗaya biyu ukun Allah ya soya da duk ka gama da wayannan abubuwa za ka iya haɗa baƙi ka karanta alƙur'ani mai girma kuma da harshe irin na larabawa cikin shekara goma ka riga kai gaba masu sauran ƙuruciya ko za su iya ma yin wannan ɗin kuma su yi hadda duk cikin shekara biyar an yi wannan an gama ya koyi bakin ya mai da shi fari ya kuma haddace shi gaba gida cikin shekara biyar duk an yi wannan hangama gama muna dai zaune in birki jiya a yau jiya yau jiya yau abin da da baka iya din nan bara har yau suran nan dai ka kasa iya ta to kaga muna sakaci ne kwarai da gaske kamun ba mu gamsu qur'ani ne girma maganar Allah ba saƙon Allah ne shari'ar Allah ne a cikin mu kamun ba mu yarda da haka ba to yana da bukatuwa mu mai da hankali akan alqur'ani mu iya karanta shi kamar yadda malai ya kawo nan mu haddace shi mu fahimci sakon da ke ciki mu kuma tadabburin sa to inna abubuwa guda hudu sune malai ya kawo mu iya karatun sa mu haddan sa mu fahimce shi da kyau tafsirinsa kenan mu kuma rika yin tadabburinsa sai abu na biyar shine mai aiki da sakon da ke ciki abubuwa guda biyar duk wanda Allah ya taimake shi da waɗannan abubuwa guda biyar to ya sami alaƙa kyakkyawa da alƙur'ani ranar tashin alƙiyama ko annabi ya kai ƙaran al'ummansa zuwa ga Allah to shi zai kubuta domin ƙur'ani ya nuna mana annabi zai kai ƙara ranar tashin alƙiyama wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ƙara ce annabi zai shigar a gaban Allah zai ce ya Allah ina ƙaran al'umma ta gaba ki ɗaya sun ƙaurace mu alƙur'ani sun ƙaurace mu alƙur'ani ƙara zai shigar a gaban Allah to a wannan lokaci gaskiya ka za ta fitar da kai farko za a duba ina wanda suka yi imani da shi to duk wanda bai imani da alƙur'ani mai girma kaga ya faɗa cikin bala'i ya faɗa cikin tsarin da annabi ya shiga azabansu da bani to ina wanda suka yi imani da shi ga mu to za kuma a koma abi ina wanda iya karanta shi to kaga wannan ya sha amma wanda bai iya karanta shi ba ya fada cikin wancan tsara da annabi ya shiga na zo musu da alqur'ani shekara na 23 ina karanta musu kuma na bar yan sako da za su ci gaba da jaddada musu wannan karatun amma duk da haka kai baka iya ba ka shiga cikin wannan tsara za ku yi shari'a da annabi subhanallah yau a ce ga musulmi suna shari'a da shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kai da wanka ne ko kai shari'a akan daki ko akan fili an an yi abin kunya an yi abin kunya ballanta na ce ga ka ga ka a gefe ina ne kara a ce annabi sallallahu alaihi ina wanda ake kara a ce to kai ake kara go go ka tsaya annabi faɗi karan ka kai kuma kara kanka wani abin kunya wuce a ce annabi na karan ka yana karan ka ne ba ka iya karatun alqur'ani haka nan kuma yanzu ka iya karatun alqur'ani to ka gane sakon da Allah ya aiko shi ma in baka gane ba kana cikin wanda za ku yi shari'a da annabi haka nan in aka gama wannan to kana tadabburi kana ƙara zurfafa tunani cikin ma'anonin alkur'ani mai girma da irin saƙonni masu nauyi da ke ciki in ba ka da wannan shi ma kana cikin ƙara shin kana aiki da alkur'ani aiki a cikin gidanka a makarantanka a ofis ɗinka a masallacinku a ko'ina in kana yin wannan kana kamantawa gwargwadon abin da za ka iya yi kana istighfari a kan sauran ka kubuta amma in baka yin wannan to karan annabi ya hada da ya Allah kada ka nuna mana lokacin da za a ce yau gashi muna shari'a da mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ka Allah ka nuna mana wannan yanayin sai dai annabi shari'a da kafirai da sauran fasikai amma dai mu kam da yanda za ka yi ka kaurace mu wannan to wayannan mala ya ce alqur'ani mai girma shine mabuga na uku wanda ke gadar da tsaftar rai da kalkin zuciya to mabubbuga na hudu alqaidatu rabi'a qaida ta hudu wanda mutum zai samu tsaftar rai da tsarkin zuciya a ciki yace qala Allah azza wa jalla laqad kana lakum haka ne ko mai tsallake yace ittikhadul uswati wal qudwati ruqan annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin abun koyi kuma abin kwaikwayo ita ce ƙa'ida ta hudu wanda zai gadar maka da tsaftar rai da tsarkin zuciya yace qala Allahu azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira yace Allah subhanahu wa ta'ala yace hakika kuna da abin kwaikwayo abin koyi mai kyau shine uswa kenan abin koyi hasana ne kyau fi rasulillahi a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam liman kana yarju Allah wal yawmal akhir amma ba kowa ne zai gamsu akwai abin kwaikwayo a aƙidan annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da ɗabi'unsa da ibadunsa da abubuwan da ke da alaka da annabi ba kowa zai gane wannan ba ba kuma kowa zai aiki da wannan ba sai ya zama liman kana radiyallahu anhu yawmal akhir sai wanda ke kwaɗayin Allah yake kwaɗayin gidan lahira wa zakara Allah kafiran kuma ya ambaci Allah ya tuna Allah tunawa mai yawa ko da yake zuciyar shi tana nan a rayi dangane da Allah to irin wannan shine zai gane a rayuwar annabi akwai abin kwaikwayo amma wanda Allah ya matar da zuciyarsa ba zai taba ganin abin kwaikwayo a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai gani ba shi haka ba aka ce akwai kwaikwayi rayuwar annabi sai ta tantu wani ne a rayuwar ne da za a ce sai an kwaikwaya menene a cikin rayuwar so special da sai an ce sai lalle an kwaikwaya a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna la yarju Allah wal yawm al akhirah wala zakara Allah kathira ya nuna baya kwadayin Allah baya kwadayin gidan lahira kuma ya nuna gabaki ɗaya babu Allah a cikin zuciyarsa ko da ko yana riya cewa shi ma musulmi ne ya san Allah kuma yana san Allah zama mun fahimci wannan da haka abin koyi mai kyau gare mu yana cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ke da alaka da akhlaq nasa dabi'unsa dabi'u wanda yake mana wahalan kwaikwayo bai mana wahala mu karanta amma yana mana wahalan kwaikwayo in yanzu muka ce mu karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wahala za mu iya ɗauko littafi mu ta karantawa kaga wani ya karanta littafin ash-shama'il muhammadiyya ba wata matsala zai karanta zai karanta zai ga komi na annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ɗauko littattafan tarihi wanda aka yi bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta duk babu wata matsala to amma wurin kwaikwayon ɗabi'un nan anan ne wahala take wa'annan nau'o'in haƙurin da ake faɗi nau'o'in abin nan isa abubuwa mabambanta na rayuwa na sosan to anan ne kuma za a samun wahala to abin koyi mai kyau da yana da an sosan cikin ɗabi'unsa cikin rayuwarsa ga baki ɗaya da ibadunsa abubuwan da yake ya kusanci Allah subhanahu wa ta'ala sai ga wani ana gama sallah cikin minti ɗaya ya ramo sallah raka a biyu uku ya gama sai da gani kai ka san ba irin sallan annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda akwai wahala kwaikwayon annabi a cikin waɗannan abubuwa kaga wani in yana azumi zai ta giba ya ta yi da mutane ya kasa kwaikwayon annabi sallallahu alaihi duk wanda bai bar kaulin sa ba bai bar aiki da maganar ƙarya ba Allah bai da bukatun azumin sa to kwaikwayon a nan ne wahalar take to kuma a nan ne ake samun tsarkin rai da tsaftan zuciya malik shi qala ibn kathir al-imam ibn kathir yana cewa rahimahullah ta'ala hadhihi al-ayatu al-karimah أصل كبير في التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله wannan aya wata ginshikiyar aya ce ginshiki ne mai ƙarfi wanda ke nuni akan kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zantuttukansa da aikace-aikacensa da yanayinsa ga baki ɗaya idan kana da dama zantuttukanka su zama irin zantuttukan annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma kaga da annabi sallama baya baka baya zagi baya giba zantuttuka ne duka waɗannan abubuwan abubuwa ne na zantuttuka to ka nisanci waɗannan ka kwaikwayi annabi ke ka kuma ga annabi sallama harshen shi ɗanye yake sharaf ko shataf da ambatan Allah alƙur'ani mai girman sa akwai lokacin da zai kiyamun laili a raka'a ɗaya izbi goma zai a raka'a ɗaya tak idan ya ce Allahu akbar zai karanta fatiha ya karanta bakara ya karanta nisa ya karanta ali imran a raka ɗaya zai izfi goma raka ɗaya zai izfi goma kaga inda harshen sa yake ɗanye da ambatan Allah idan ya zauna a wani wuri kamar yadda Abdullahi bin Am yake cewa muna kidaya idan annabi ya zauna a majalisi ɗaya kafin ya tashi sai ya ce rabbi ghafir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim so ɗari a majalisi ɗaya da haka shi ko ya zauna ba zama na rakkana bane kalma ɗaya biyu sai ya yi wannan rabbi ghafir li wa tub alayhi innaka anta tawwabur rahim a wancan riwaya yace ina yin istighfari so sama da so 70 a wata riwaya yace ina yin istighfari so 100 wannan istighfari kenan wacce ake yin ta a bugu daya astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh yakan faɗe ta so 100 ayi ba ga istighfari na bayan sallah baya ga istighfari da yake bata da iyaka kawai zaka ta istighfari gurgurdan abin da ya samu zaka ji na cewa wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ya faɗi kalmomin da yake saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani abin nan khafifatani ala lisan ga sauki a harshe ga nauyi a mizani ga su Allah na san zaka ji ya ce maka mafificin kalmomi a wurin Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zaka ji ya ce maka wanda ya salati gare ni so ɗaya tak Allah zai mai goma wanda ya mun goma Allah zai mai dari wanda ya mun dari Allah zai mai dubu ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid to Allah ya ma goma to salatin Allah guda ɗaya bai ishi mutanen duniya ba baki ɗaya shiga aljanna ba Allah ya mutanen duniya salati da ta duk ya shiga aljanna don Allah ya maka goma kai kadai ba in ya maka dari fa in a ce kullum sai Allah ya maka salati dubu kai karan kanka ya kake ji ko kana da matsaloli a gefe in ka je gobe kiyama Allah zai aminta da kai to akwai kai annabi cikin waɗannan zantuttuka akwai kai annabi cikin umarni da mai kyau da hanya kan mummunan aiki duk kaga abubuwa ne na harshe to akwai koyi kuma cikin af'al aikace aikace su ne wanda muka yi bayani a baya da ahwal da sauran yanayi ga baki daya har yanayin salon tafiya in kana da halin da zaka kwaikwayi salon tafiya irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ka kwaikwaya irin yadda sayyidina abdullahi dan umar ke yi salon tafiya akwai gurin da kawai aka zo aka ga sayyidina abdullahi dan umar ya duka da tafiya yana cikin tafiya kawai akan hanya ya ga ya duka sai suka tambaye shi da yake su ba sa bari ta kwana dalibai suka tambaye shi ala gafa ta malam to misalin tafiya ne kuma ko kana cikin tafiya ko sai muka zo ka haka ka dago sai ya ce ai abin da ya faru mun taba zuwa nan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin nan a gurin akwai itaciya ne reshin itaciyan ya dan sako haka da annabi ya zo wurin sai ya duka sai ya dan bi ta kasanta sanan ya wuce yace shine ne ma nake suka ce to a ba itacen yanzu ya ce ko kuka gane wannan ya ce duk abin da annabi a duniya su ne da itaciya ko ba itaciya ko ko gane ba itaciya ni dai na ga annabi ya duka annabi ne haka bai kuma shi ne wata lokaci ya taɓa zuwa zai wuce wani gari wurin wani ɗan abin na haka dutse dutse sai ce ku ɗan jira ni da Allah yana zuwa sai ɗan samu duwar wasu ya kewaya ya je biya bukata ya dawo haka ce menene kuma haka ya ce mun taɓa zuwa nan da annabi sallallahu alaihi sallama sai annabi yana son ya ɗan kewaya ya biya bukatarsa sai ya ce ku jira ne nan sai annabi kewaya je biya bukatar sai ya dawo haka ce to kai sai dina abu da umar kai ma kana da bukatun biyan bukatar ne ya ce ku ko gane wannan ai tun da dai annabi ya kewaya a gurin ni ma sai na kewaya to kaga irin yadda ake da annabi sallallahu alaihi a cikin al'amura na komi sayyidina abu da umar har wata rana sai da ya hau bisa saman gini kawai ya ga yadda an sassa ke yin tsugunu a bayi tsugunu yana sama a nasa salama shiga banɗaki yana son ya ga yadda an sassa yadda yake tsugunawa kila kun gani tsugunu dai na biyan bukata yana son ya irin yadda annabi ke don ya kwaikwaya to kaga wanda zai kwaikwaya annabi cikin tsugunu zai biya bukata to kaga me kake tsammani a zamantakewar shi da mata me kake tsammani a zamantakewar shi da makwabta me kake tsammani a yanayin tafiye-tafiye har kwanakin da annabi ke tafiye-tafiye a ciki sai na abdullahi dan umar da sauran sahabbai suna kwaikwayo mafi yawan tafiye-tafiyen annabi ranar alhamis ke yi in zai fita yakan fita ranar alhamis mafi yawan lokaci wannan ya sani sahabbai da yawan za su yi tafiya sai su tarzabi ranar alhamis in dai tafiya ce wacce take da zafi a kanta ba tafiyan da za a ce to yanzu zo ranar litinin ka ce kai wallahi ba zan zo ba sai alhamis a ce to zama interview bayan maka dauke ka aiki kuma a lokacin interview shi ya wuce ta ga wannan tafiya ce tana da manufanta daban ka gani har kwanakin kaho duk sai da annabi ya bayani to riko da annabi sunnonin annabi a cikin komai yana da muhimmanci wannan ayin tana nuni akan wannan amma ba kowa zai gane wannan ba sai wanda yake kwaɗayin Allah yake kwaɗayin sadu da Allah saduwa ce kyau yake kwaɗayin gidan lahirin shi ta zama aljanna ya kuma zama Allah ke cikin zuciyarsa ko da yaushe yana tunanin Allah malik yau qala hasan al-hasan al-basri kenan rahimahullahu ta'ala yace qala qaumun hasan al-basri yake cewa waɗansu mutane sun ce ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi waɗansu mutane suka fito suka bugi kirji suka ce inna nuhibbu rabbana lalle mu muna kaunan Allah muna san Allah haka suka fito suka yi ikrari fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah haka wannan ayar ashe ita ce wato me yanke sabani waɗansu mutane suka fito suka yi fariya suka yi alfarin mu muna son Allah mahalicinmu sai Allah ya ce to in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni da harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce in dai kuna son Allah da gaske to ku bi ni wannan aya ce a cikin sura al-Imran ku bi ni fattabi'uni ku bi tafarki na ni yuhibbukum Allah sai Allah ya kaunace ku ya zaka lakum dhunubakum wa yaghfir muku dhunubakum bari mu dan tsaya mu dan yi wani interview a nan ina masoya ina masoya Allah waye ke jin yana son Allah a nan duk wanda yake jin yana son Allah daga hannu a nan gurin ban dauke mu kowa ba duk wanda yake jin yana son Allah ne to ana wani musulmi ne daga hannu ne ai ba magana san Allah ai ba ta kace da shi to Allah ya taimake mu mu Allah ya kaunace mu to amma ga kalubalen da Allah ya mana nan fattabi'uni ku bi annabi yuhibbukum Allah kenan gangan jikin kama ya zama irin gangan jikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da kana da zaɓi a cikin gangan jikinka akwai abin da baka da zaɓi launin fatan ka ba zaɓin ka bane haka Allah yi ka baka da zaɓi tsawon ka ko gajartan ka baka da zaɓi kyanka ko rashin kyanka baka da zaɓi to amma akwai kuma abin da kake da zaɓi kana da zaɓin gashin kanka ya zama irin na annabi kokar ya zama kamar annabi ya hana alƙaza menene alƙaza ka aske wani sashi na kai ka bar wani sashi sai wani ya aske nan gefen dama ya aske hagu sai ya bar tsoro haka ka ga da gangar ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da gangar ya saba gashin kan shi ya saba ma annabi sallallahu alaihi idan so samu ne gashin kanka ko dai ka bar shi gabaki daya ko kuma ka aske gabaki daya in ka zaɓi ka bar shi annabi ya ce man afahu Allahu sha'ar falyukrim to idan Allah baka gashi kuma ka mutunta gashi in dai kana son ka bar shi annabi yana tacewa yana shafa mai yana zuba turare a kansa yana an fahimta ya tace kan ya gyara har ya sanya turare a kai ya shafa mai saboda kar ku zauna da wani abokinka yana jin gashin kanka na wari ko ya ga gashin kanka kuda-kuda ba can gani akwai matasa da za da gashin kanku kuda kuda su ba su aske ba su ba su gyara kaga sun zaɓi makan su gashin kansu ya saba da irin gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam da makamancin irin waɗannan abubuwa kana da daman da gashin bakinka zai zama irin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai barin gashin baki in ma tsotsoro kan daddatse shi gashin hammata annabi bai barin shi kan aski gashin mara annabi bai barin shi kan aski amma gashin gemu ba haka yake bari shi kaga duk zaɓin kanka ne gangan jikin kai kuma zaɓin kanka ne annabi sallama yana sanya turare a jikin shi bai zama da wari yana asuwaki yana gugguge bakin shi yakan duk wata gaba wacce take tara datti yakan gusar da ita hammata ne guru ne wannan guru na wuya gwiwan hannu ne da gwiwan kafa agara ne saba saban kafa da makamantan waɗannan wuraren duk annabi kan ɗauki mataki a kansu to soyayyanka da annabi shi ne ka bi annabi a cikin irin waɗannan abubuwa gangan jiki ke to ballantana inda muka yi bayani a baya kalmominka da harshenka da aikace aikacenka da yanayinka da aka kaji ƙalubalen kowa zai bigi kirji ce yana san Allah in dai dan kawai da baki ne da bakin cin dole kowa zai iya bikin kirji sai yana san Allah amma ya yanayin tufafin ka suke irin na annabi ne ko ba irin na shi bane kaga akwai tufafin da annabi sun ke so farari to ɗannan tufafi suna burge annabi sallallahu alaihi wa sallam wani shi kuma zai san farari tufafi ni ka san ni kazami ne shi yasa ban san farari ahir kar ka ƙara bayyana wannan kaga ka saba ma annabi a wurin abubuwa guda biyu annabi ne tsafta ne kai ka zargi kanka kai ka zargi tun anan ka saba sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam na san farare ka ce ni shi yasa ban san farare tun a duniya kun sha bamban abin da annabi ke so da abin da kake so da kun gane irin annabi abubuwan wa'ansu abubuwa ne wanda yake galibin mutane haka zan sama ba zai kawo kai ba amma son ka da annabi ka yanzu kamar kasashen laraba kamar kasashen kasar saudiya musamman da san annabin su ya bayyana da gaske suke duk ba ga kayan su farari bai kafin ka ga mutum ɗaya da riga baka in ka gan shi da riga baka sai dai ya sa saboda sanyi kamar yadda muke sa rigar sanyi sai ga sun tsinka jallabiya mai kauri haka amma su kayan su kwata kwata farari ga su fararen fata ga kayan su farare ga zukatan su farari amma sai ka zo sai ka ga bakin fata kuma sai ya rike bakaken kaya shi kullum bakaken kaya kamar wani kanin dan abin nan to ala ayi hal dai wannan duk wai ina karfafa ne akan mu gane inda ake bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin komi kuma alama ce wacce take nuni kai kana san Allah in kana jin annabi to kana san Allah wali ce fa kibar rasul wa ta'siri dalilun ala sirri mahabbati Allah ta'ala bin annabi sallallahu alaihi wasallam da kwaikwayonsa alama ce da ke nuni akan gaskiyar son ka da Allah akwai masu so na gaskiya akwai makarita لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير وسير على مناهجه القويم هو عين التزكية دين النبي صلى الله عليه وسلم كوي كوينسا da jin yadda rayuwarsa ne kakkiyan nan take to wannan ita ce tsantsan tsaftar rai da tsarkin zuciya wala yumkinu al-wusul ilayha da ghairi ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam kuma babu yanda za a yi mutum ya riki wannan din haske kuma ta hanyar da annabi ya zo da shi ya za ka yi ka bi annabin sai ta hanyar kuma da annabin ya zo da shi ba za ka ce to ni yanzu ina son in ji annabi amma bari in je kabarin shi ko in tare ai na bi shi kenan bari in je in nemi kafan garin ku in rika jika ina sha ai na bi shi kenan duk ka ga bai zo da irin wannan ba wani irin hanya ne shi annabi ya zo da shi sahabbai sun kwatanta mana wannan aikaci kaga yanzu da za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam to har kakin shi da mun rika sha mun karanta wannan a cikin babu ma za ta tabarruk a cikin kitabu tauhid ko kuma manta tabarruki da gangan jikin annaba wannan ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ganshi roƙo za mu je mi godo da Allah annabi sallallahu ya rika dan samo mana abin nan gurin jikin shi muna hadawa a cikin tarawar rokan mu muna shafawa a jikin mu saboda tabarruk mun tabarruk in yi kaki za mu sha idan na sallama aka yi mishi kaho za mu shanye jinin idan da ma ga fitsarin annabi sallama shi kenan mun samu maganin ciwon ciki ka sadu da ciwon alfa da hawan jini da ciwon suga mun samu maganin shi ka sadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har turo so idan da za mu samu ai haka nan za mu je mu kin mu taskace shi idan muna fama da ciwon abin nan fata shi za mu kashafawa inda ma ga gashin annabi sallallahu alaihi wasallam fara dai ta in muka samu za mu gurin da za mu killace shi ne a rika jikawa tulu tulu da jirka jirka na ruwa ana raba mutane suna sha sadaka fi sabilillah su warke daga cutan ciwon ciki haka sai na Abu Hurairah yake yana da gashi fara ɗaya na annabi idan ka lokaci kana ciwon ciki sai ce zakata ina da magani ka sabo sai ya ɗauko silin gashin nan na alisosan sai ya jika maka a ruwa in ka sha shi kenan kuma maganar ciwon ciki sai dai ka sa sai dai kuma ka ji wani na maganin ta kaga duka wa'annan hanyoyi ne annabin ya zo da to amma idan babu annabin fa to abin da ya rage kaɗai da za a fahimci kusanci zuwa ga annabi shine kwaikwayon shi cikin zantuttuka aikace aikace da ya nemi shi gaba ki da haka ba kirkiro abubuwa za a yi sai ma da ya ce wa yau ka أئمة الضلال في كل زمان طرقا منكرة يدعى فيها أنها تزكي النفوس yace akwai waɗansu ɓatattu da kuma za ka ga suna zuwa da waɗansu ɗariƙoƙi suna riya cewa wai bin waɗannan ɗariƙoƙin suna tsaftace zukata ya ce wata hazibul qulub wata na tsarkake rayuka da zukata wata qawsila billahi tana sadar da mutum da Allah ila ghairi zalika mimma yuqal da abubuwan da suke faɗi daban-daban ويوصون بالانقطاع عن الجماعة والخلوة في أماكن أماكن مظلمة zaka je suna shawartar mabiyan su cewa a rika yankewa daga cikin jama'a kar a rika shiga cikin jama'a rika yin halwa a samu wani guri mai duhu a je a yi halwa kalmar halwa da zaka ji wadansu malaban nan makarantu na hadda suna amfani da ita ba ta da kyau halwa eh larabci ne amma kuma ana amfani da ita ne wurin ƙungiyoyin bid'a su ne suke kiran wannan halwa da shi yasa maimakon a ce halwa sai a ce tadiri za a je ba ɗalibai horo na musamman amma kalmar halwa wannan ba kalma ce sunna ba san da wannan kalman ba a matsayin wai kalma da za a nuna kusancin Allah ko kuma wata ibada zuwa ga Allah ba ta da kyau a daina amfani da kalmar wai ɗalibai za su je halwa ba wata halwa su halwar su ba zuwa masallaci ba shiga cikin jama'a ba komai wai za a shiga wuri ne mai duhu wutar da azkarin khassa ana nana to dan su zikirura a baka wani zikiri a baka wani zikiri a ce kai kai wa alfazin muayyana da waɗansu lafazza sanannu za a baka yuz'amu annaha tazakki sai a ce wai wannan in kai so zai ka tsarkake abin akwai zikirin da in kai ma har Allah za ka ji sanin da suke riyawa a ce in kai wannan za ka ga Allah akwai wani bawan Allah wani abin nan shekarun baya can na san shekara ashirin da suka wuce wani wani alkahira shi ya zo yana bayanin cewa akwai zikirin da ake a ga Allah in ka shiga ɗaki mai duhu kai kaza kai kaza ka kwana bakwai kana la ilaha illa in baka ga Allah ba ka zo kai kam kai mun kaza yace zaka ga Allah zaka ga yace kai ma yanzu in ka je kai zaka ga yace zai ga Allah a gani kai ta nana ta la ilaha illallah la ilaha illallah abinci ma kai ya dan miko maka ta dan windo haka in ka ci abinci sau ɗaya shike dan kadan shi ma zaka ci in kai ta nana ta ba to matsalan shine ba wai ganin ne ba a yi ba amma wa ake gani ita ce tambaya dan gani ku suna gani ka san dama kun Hausa kun san ana gane gani to akwai gane gane tabbas wallahi sukan gani amma wa suka gani inda matsalan take kenan na taɓa gaya muku a cikin karatun kitabu tauhid ko wani bawan Allah cikin magabata yana cikin ibada cikin gari cikin ibada cikin gari yake cikin duhu sai ya ga ɗakin ya haske hasken da bai taɓa gani irin wannan kyan hasken ba kawai sai ya ga ɗakin shi yana ta ƙanshi ƙanshin da bai taɓa jin irin wannan ƙanshin ba sai ya ji ana kiran shi ya wani na karɓi ibadanka daga yau na ɗaukake maka ibada na farayar maka da ibada fatsari shi ne ya ce da ya gama sallan ya ji ana tanana ta mishi wani sai ya ce man anta sai ya ce ana rabu anan ne ya ce ikfa aduwar laha a ubu billahi minka ya ce makiyin Allah kaushe ka bangudi Allah ya tsayin daga shafinka shi ne sai ɗalibai suke ce ana gafata malami haka ta gane wannan shaidan ne ɗaki haske yana ƙanshi sai ya ce ai ka ji ce ana rabbuka duk wanda ya ji wani koma bayan Allah ya zama rabbuku amma ya ce ana Allah kamar yadda Allah ya gaya wa annabi Musa innani ana Allah la ilaha illa ana wannan kalmar ta fi karfin shedan wallahi shedan ba zai iya karanta ba ya ce ana Allah la ilaha illa ana wallahi ta fi karfin sa ba zai iya ba sai dai ce ana rabbuka ar-rabbu ko san ma'ananta tunda mun tattauna akan ar-rabbu anan ba dai ba ba da haka da zaran kai imani shi ka bi shikenan ya zama rabbuka ya zama arbaban min dunillahi so da haka yace sai na gane makiyin Allah shi dan ne kuma duk shari'ar da annabi bai tabbatar da ita ba kafin ya bar duniya to ba shari'a ba ce ƙarya ce to kaga irin wannan su ne sai su ga shedan shine sai kaga an ce maka an ga wani a ɗakin wata mata shi din aka gani amma kai ka san shedan ne shedan ya tashakka shedan yana da kira ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza sai a ce a ɗakin masawanci an ga hoton wani malami a can gurin shi ne fitowa a masallaci ko a ɗakin maza sai dai a ɗakin mata Allah ka shirya da mu shine sai malami yake cewa wato rabbin nufus ana riya cewa nan tana tsarkake rai tana tsaftace zuciya kuma tana tarbiyyar rai ila ghairi zalika min ad-da'awi al-batila da dai irin karice karice da ake yi yace ya kula da allama ibn qayyim al-allama ibn qayyim yake cewa tasfiyatul nufus as'aru min ilaj al-abdan wa ashad tsaftan zuciya da tsarkake zuciya ya fi wahala fiye da magance cutan gangan jiki kun fahimta wanda ya kamu da cutan kansa ciwon kansa a ce yau ga mace tana fama da kansa irin na nono din kun san galibi sai dai kawai a ji sauki amma a mafi yawan lokaci da shi take mutuwa in ma bai zama shi ne sababin ajali ba sai dai kuma abin da Allah ya so saboda shi ne iko ne akan komai yana iya gusar da duk wata cuta da ake gani kagin ko a ce mutum yana fama da ciwon zuciya cututtuka ne masu haɗari ko a ce mutum yana fama da kaza yana fama da kaza yana fama da kaza cututtuka ne inda yake a likitance suna girma irin waɗannan cututtuka duk da kasancen ko Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne gusar da cutanka ko ta kai girman menene ko tu ciwon zuciya ne ko ciwon kansa ne ko wane ne wallahi idan Allah ya ga dama zai warkar da kai kuma abin da zai faru yawwa to sai ma da yake cewa to jatta zuciya magance ta yafi wahala fiye da magance cutan gangan jiki galibin masu hawan jini zaka ji kawai suna da clinic a ABU duk sati ne fa sai kaji duk sati ne sai kaji duk ranar laraba shi ne na ranar masu hawan jini duk ranar juma'a su ne masu fama da kestin brain haka neurology kenan da cardiology masu fama da ciwon zuciya sai ka ji in dai ka fara zuwa to kalibi na fi abada sai dai Allah ne warkar da kai in dai ka fara zuwa kilin sunan to kalibi na fi abada ba a yankewa abin da yasa na kawo ne ina ina koyon da magance cutan ke da wahala to magance cutan zuciya yake haka wahala kenan kaga aiki ne ba ne yau ba na gobe ba na jiya ba tutur kana kokari ne ka jatta zuciyarka sai malam ya ce ibn qayyim kenan fa man zakka nafsahu bi riyadati wal mujahadati wal khalwati allati lam yujibi har rasul ar-rusul huwa kal marid alladhi yu'ajilu yu'alij nafsahu bi ra'yihi wa ayni ta'u ra'yuhu min ma'rifati al-qadim yace to duk mutumin da yace wai zai tsarkake zuciyarsa ta hanyar abin da ya nemo makansa da wani kokari da ya samu makansa da keɓa kansa ya ƙirƙiro waɗansu ibadu wanda annaba ba su zo da shi ba to wannan misalin sa misali mafi sauki kenan kamar misalin mare lafiya ne mai ciwon kansa ne ko mai ciwon zuciya ne da ya ce bari in amfani da ra'ayi na in magance maka yana wannan cutan kun gane wanda ke fama da ciwon zuciya akwai nau'o'in abincin da baya ci amma likita ne zai gaya mishi ko kuma wanda likitan ya gaya mashi ya gaya mishi zai iya kasance kila wani ya riga yi mu'amala da likitan ya ce cutanka ga irin ka ga irin cutanka cikin cututtukan to ka bar abinci iri kaza ka bar abinci iri kaza ka bar abinci iri kaza to idan ya ga wani mai cuta irin shi yana iya gaya mishi ka ji abin da likita ya gaya mai to amma sai ya ce ni ba sai na je gurin likita ba na je san cutata ciwon hawan jini ne ko kuma ciwon suga ne to bari yanzu maganin ciwon nan kawai bari in ta shan rake in ta shan rake in ta shan juice in ji daɗi ai na san cuta kaga ya zurma kanshi cikin tashin hankali da bala'i yana fama da ciwon shuga kuma ce zai sha rake zai sha kaza zai sha kaza zai sha kaza kun gane haɗarin ko ko ne ciwon hanta an san shi kuma yana son abubuwa masu zaƙi irin su rake glucose da waye da waye da waye shi kuma sai ce kawai burin tunanin abin da ya kamata kawai ya kamata yi duk wanda ya ganshi sai ya ce mahaukaci ne wurin likita za ka je ba kai ne za ka tsaya kai da matanka ku shawarar yadda za ku yi kuma magance cutanka to idan dai haka ne sai ma da ce to fa rusul atibaul qulub manzannin Allah su ne likitocin zuciya fala sabila ila taskiyati wa salahi illa an tariqi babu yadda za a samu waraka daga cutar zuciya da cutar rai sai ta hanyar annabawan Allah wa ala aidihim a hannunsu ake da wannan maganin a hannunsu ne akwai wannan maganin kasan ko cikin mana ana iya samun wani mutum ya zama yana da maganin wani abu wata cuta sai ce ba zai faɗa ba sai dai in baka da lafiya ka je gurin shi ya baka magani kila ko maganin ma yana gefen ka kila karkashin kan hanya ne ake samu a daka amma Allah ya haskaka mishi ba zai faɗa ba to haka annabawan Allah su kaɗai suke da maganin cutar zuciya sai dai su sun faɗa sun yi bayanin ta ga a cikin littattafai Qur'ani ya kawo sunnan annabi ya kawo sai maliki wa bi mahadilin qiyad wa taslim irin yadda ka ni kauya ka sallama ga annabawan Allah lahu gari to za ka samu wannan maganin maliki wallahi musta'an yace wa aidan haka nan kuma fa jami'ul a'mal allati laysa alaiha laysa alaiha amru nabi sallallahu alaihi wasallam mardudatun ala sahibiha duk wani al'amari wanda shari'an annabi ba akan shi ta ba akan shari'an annabi aka gina shi ba to an mai da shi ga wanda ya aikata shi mardudun an mai da shi bai karɓu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya wani aiki man amila amalan komin kankantan sa kenan na kira man amila amalan komin kankantan aikin da mutum yi laysa alaihi amruna ba akan shari'an mu wannan abin yake ba ba akan tafarkin mu ba shine amruna ba umarni ba al'amari وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا cikin shari'a mu da ka duk wanda ya wata ibada ko wani aiki ba akan shari'a mu yake kai ba annabi ya ce fa huwa raddun an maida masa da yan kayan Allah bai karba ba ke to da ma a ce rashin karban ne kawai akwai kuma fa zunubi da zai biyo baya saboda ya nuna mutum bai kaunan Allah kenan tunda bai bi tafarkin annabi ba sallallahu alaihi wasallam alaka ay mardudun ala sahibi an mai da shi ga wanda ya aikata shi قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى سفيان بن عيينة يكيشوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر النبي شيني ميزان شيني معوني شيني سكيل مفي جرما دا أكي تنتن شكوني أهم فعليه تعرض الأشياء da annabi ne ake a'auna al'amara komai aka dauko za a je auna shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ala khuluqi in ka zo da wata dabi'a to sai an je an dora ta akan mizanin dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi balancing sai a karɓi wannan dabi'an da ka zo da ita ta yi daidai saboda ta dace da na annabi in ba ta balancing ba sai a wasi da ita wasiratihi da tarihinsa da matafiyarsa duk wata matafiya da ka zo da ita ba za mu faɗa ba duk irin matafiyan da ka zo da ita ko mun zafinta ko mun sanyinta za mu ce mun ji ka kyauta ba mu ita mu dora ta akan matafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam mu gani ana dora sai aka ga matafiyar ka ya shige cikin matafiyar annabi halas matafiyar ka ta yi kyau za mu kama amma ana dora sai aka ga matafiyar annabi ya yarda shi aka dora aka ga bai balance ba shikenan matafiyar ka ƙarya ce wahadi haka duk wata shari'a da ka zo da ita fir'auna ma yana da shari'arsa shedan ma yana da shari'arsa ma urikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabila rashad kaji fir'auna yana da hidaya yana da sabila rashad wai shi haka yake gaya mutane so haka shedan yana da shari'ar sa fir'auna da sauran kafirai kowa yana irin sa shari'a to duk shari'ar da ka zo da ita domin kar wa fada shari'ar shedan kar wa fada shari'ar kafirai so sai mun auna ta da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta shiga ta samu gindin zama a ciki sai a kama in bata samu ba shi kenan sai ya wasu da ita malik ce fa ma wafaqa fa huwa haq duk abin da ya dace da abin da mizanin nan annabi sallallahu kenan to gaskiya ne wa ma khalafa fa huwa batil duk abin da ya saba wa tafarkin annabi sallallahu da shari'ansa da dabi'unsa to kariya ne malik ce wali hadha wajaba ala man arada tazkiyata nafsihi duk wanda ke son ya wajaba kan duk wanda ke son ya tsarkake zuciyarsa da ransa an yi jahida na sau ala yake ba ya yaƙi kanshi matuƙa yadda za a yi yarkalin annabi sau da ƙafa a cikin dukkan komai waliktida ya yaƙi zuciyarsa matuƙa ya rika kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallama wata asidin rasul ya rika kwaikwayon sa yana kwatanta abin da zai iya gwargwado abin da Allah ya sauke masa wal hadari min al muhaddathat kuma ya nisanci ya yaƙi zuciyarsa ya nisanci kirkirarren al'amura wal muftara'at fararrun al'amura والطرائق المبتدعات da hanyoyi na bid'o'i mutum sai ya ke zuciyarsa wani lokaci za ga bukatuwa ta taso maka sai wani ce maka ai inda zan baka wannan lazumin shi kenan bukata za ta biya a lokacin nan sai mutum ya fata ka ko dai in karba ni in yi daga baya na tuba ko dai in karba ni in yi an ba shi ya latsa ku kafa dubu ɗari da goma sha ɗaya da waye da waye da waye kaga wannan bid'a ce to a lokacin nan bukatuwa ta taso maka sai idan sai rufi ko kuma ya shiga cikin matsala a ofis ko yana da matsalar 'yan sanda ga bala'i ya tunkaro shi sai a ce mishi inda za a baka wannan sallan ka je ka yi ta shikenan wata sallah ce ta bid'a aka kirkiro sai a ce in aka baka in kai da shi ke in aka baka wannan lazimin ka samu turbin ka ne kyau in dai kai wannan shikenan sai mutum ya fata hanka ko dai abin da zai kenan kawai ya warke daga wannan matsalar da cikin karo shi da tsara ma lafiya goma alaikum insha Allah sai mutum ya fara tunanin kaza abin da yasa na buga wannan misalai guda biyu shine yanzu muna zaman lafiya kowa zai gane wannan karatu amma lokacin da ka fada cikin wani bala'i ko kuma kana kwaɗayin wani alkhairi idan ka ya rufe a wannan lokacin fa ba kowa ke iya bin shari'a ba kuma bin ka da shari'a a wannan lokacin ita ce gwanin kanka akwai wani bawan Allah muna tare da shi a sani na dai muna tare da shi kamar shekara talatin da suka gabata kuma muna tafiya a kan sunna sai yarsa ta kamu da ciwon jini ciwon jini aka yi magani aka yi magani aka yi magani aka yi rukuya aka yi rukuya duk ba a sami waraka sai ga wani mai magani ya zo ce zai ba da magani domin ya san wancan ɗin kamar shi ɗan izala ne sai yake ce masa maganin nan kaji kaji kaji yadda ake yin sa wallahi abin da ya buɗe baki ce mishi ni ko shirka za a je a yi a yi ma tuba daga baya ko shirka za a yi to in aka ji ana cikin shirkan sai yarinyar ta mutu yarinyar ta mutu mushrika kenan ya kashe shi kafira kuma shi ma dai ba zai ba za ta mutu kafira ta sanadiyan shi kuma ya mutu musulmi ba to kaga inda matsalar take kenan idan jarabawa ta zo a nan ne mutum zai fata ko dai kama kame ni ko dai ya samu kame ya dauko na littafi na shekarantar afara ya duba ga yadda aka tsara yadda za a yi waɗansu abubuwa amma yanzu tun da muna cikin zaman lafiya sai ga babu wata matsala ta wasu amma matsala na faruwa sai idan mutum ya rufe ko yana son wani abu idan shi a rufe sai fata bari ya zai gida to shi ne nan malam ke ce maka sai ka yaƙi zuciyanka akan hanyoyin bid'a nan dukkan yake ce su allati yadda i arbabuha anna tuzakkin nufus wannan bid'o'in da hanyoyi na bata da yake iyayen gijinta suke riya cewa ita ma tana farkace zuciya tana ba da tsafta sai ka yake zuciyanka a kanta wannan ita ce ka'ida ta hudu cikin ka'idojin da ke tsaftace rai ta tsaftace zukata muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu akan bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin dukkan kuma ko muna roƙon Allah da falalansa ba duk mun isa ba ya Allah ka taimake mu kada wata jarabawa a duniya ko son wani abu idan mu ya rufe a duniya ya sa mu tashi akan tafarki madidiciya kada Allah ya girce mu da fadawa zuwa da bid'a ballantana shirka saboda wata jarabawa ta fada mana ko rashin lafiya har Hausa suna da magudancin wai kai shirka ka samu lafiya ka tuba wannan magudanci ko kuma kishiya za a yi miki kishiya komin imanin ta sai kaga tana kwaɗayin a je a samu wani malami da zai ba ta sa'a ko dai a hana auren ko kuma ko an yi auren a ɓata matan amaryan gurin mijin ko kuma a ɓata zamantakewansu ko ta mallake mijin ko makamantan wannan ko ta haukata amaryan ko kuma ta maida amaryan idan mijin ta shigo daki sai amaryan ta koma namiji ko ta koma ga ta mace amma ba mace ba kun gane abin da nake nufi da makamanta irin waɗannan abubuwan ko kuma ka ji miji ya shigo ɗakin matan sai ya rika jin matan tana wari ko ya rika ganin ta kamar wata alade ko wata karya duk sihiri ake yi ba to sai in kin yaki zuciyanki ɗabi'unki kyawa wasu gyara miki zamantakewanki da mijinki ba maganin ki dake asiri ba to haka na sauran abubuwa mabambanta wani talauci irin matsalar da muke fama da ita a yau talauci ya faɗa ma wani sai ya je a bashi sa'a ya fada kungiyar asiri ya zama mushiri ko a bashi waɗansu lazimi kamar yadda na kawo a ce ka je kai ya zafi ko ka je kai kafa kaza ko kuma a bashi wata ibada ka ga mutum in ya zo yi ta kungiya kungiya ya ta nuku nuku da wata bid'a yana ta da kwan shiririta shi bai magana bai fitowa lokaci kaza bai kaza bai kaza bai kaza ya tankwashe kafa ya ta yi an bashi bid'a saboda yana sa ka samu biyan bukata to ko ka samu biyan bukata in ta hanyar sanna ne to kana kan banna Allah subhanahu wataala ya shirye ta da wannan ita ce karshen wannan zama ta mu muna fatan Allah ka ba mu lafiya a wannan kafa ta mu waɗannan fitintunu da ake ta rura ta ake ta rura ta waɗanda yake kafirai da sauran makiya musulmi a wajen ƙasa da cikin ƙasa makiya musulmi da makiya yankinmu da makiya ci gaban matasanmu da haɗin kanmu da yawanmu suke ta neman sai sun ga bayanmu an ta tsari shekaru shekaru shekaru ba samu cimma nasara ba sai a wannan gaban suke ganin kamar sun ɗauko hanyar cin nasara to muna da Allah ba kuma za mu yi ƙasa a gwiwa ba mu ta addu'a duk masu nufin mu da sharri Allah ya mai da sharrin a cikin kawo duk wanda suke neman su rura mana wutan yaki da fitina da zubar da jini da salwantar dukiya to ya Allah ya dauki waɗannan matsalolin ya mai da shi cikin Allah ya hada su fada ya so ya so mu kuma Allah ka samar da mu halin da kuma muke ciki din na talauci da yunwa da ya mana ya tabbas akwai shi da rashin yadda ba a kyautata ma mu al'umman musamman na arewacin Najeriya ba wannan matsala akwai ta to muna fatan shugabannin Allah ya haskaka musu su gane naka naka ne su yi yadda za su taimaki matasanmu mu ilimi na addini da na zamani mu samu sana'o'i yadda kowa zai shagala da abin da ke gabansa matasanmu su samu su yi aure kowa shagaltu da hidiman iyalansa mu bauta ma Allah akan aminci mu rayu akan aminci mu mutu akan aminci to Allah ya haskaka mu waɗannan shugabannin namu da sauran masu kuɗin mu su fito da dukiyansu su samar da gurare da gurabe da za mu rika zuwa da matasanmu muna samun aikin yi amma a zauna matasa mutum ɗari hudu ɗari biyar a anguwa ɗaya ba sa aikin tari ba sa na baki duk da kasance akwai nau'in mutuwan zuciya a cikin matasa amma dai a ce matasan nan ba a yi musu tsari ba tunda suna da ƙuruciya suna da ƙarfi a cikin jikinsu amma suna da ƙarancin hankali to masu hankali ne ya kamata su tsara musu to masu hankalin san kai da san rai daga shi sai matan shi sai 'ya'yan shi baya fatan ya ga wani ya ci gaba to kaga dole a samu irin waɗannan matsalolin to da ka Allah ya haskaka musu su gane su fito su yi matasan mu kyakkyawan tsari su fito da dukiyarsu su kuma matasan mu su fito da basira da baiwan da Allah ya musu akwai masu baiwa masu basira wanda in aka karfafe su wallahi za su samar da ci gaba mai ma'ana a cikin society to amma an ba su a dankwafi sai dai shaye-shaye sai ɗauke-ɗauke sai sara suka yanzu komi ka aji sai an ɗauke yanzu kawai a ce tayan motanka ka cire shi ka aje shi a kofar gidanka kafin ka je ka dawo awa walla an dauki kwanan girki daukewa za a yi ballantana ka bar waya matasan mu duk komi ya ya ya balbalce mu so da ka shi gabanin mu suna da aiki a gaban su su haɗin kai da sauran masu basira da malamai da masu ilimi da masu nufin ci gaban ƙasa matsalar nan ko ba matsala ce ta siyasa ba in ana batun ci gaban ƙasa da gyaran al'umma ka aje siyasa ba batu ne wanda za ka zo to an ce ba mu iya ba to ina ina buhari ba wannan magana ake yi ba magana yanzu pdp da apc ake yi ba magana ce fitina za ta ci apc ta ci pdp ta ci sauran al'umman kasa gaba ɗaya magana ne na ci gaban kasa yanzu kamar yadda ka ga kudu sun haɗa kansu yanzu ba magana apc da pdp suke yi ba ba maganin yanzu wai wannan kaza wa kawai yanzu suna batu ne a kan yadda za a yi su karɓi mulki ƙarfi da yaji su kuma baza irin manufofinsu da abin da suke son su cimma to haka ya kamata ne haka ya kamata ne amma sai kai kai watsi da naka kuma wancan wanda ba nakan ba wa naka bane kuma babu abin da za ka yi ka burge shi ya zama naka babu in kana yankan naman jikinka kana bashi to yana nan dai ba naka bane ya san ba naka bane shi kar ku manta a farkon mulkin Buhari sai da aka shekara uku duk wani aikin alkhairin da ya a kasan nan in ka ga comment da waɗanda suke kudanci suke yi mummunan comment sai a ce yayi kaza na alkhairi mu muna nan muna murna ya aikin alkhairi su ko sai ni zagi da aibanta sa fasa bututun man saboda a takura shi kada ya samu hukumi matsaloli iri daban-daban to yanzu da yanzu sun je bakin su dai sun haɗa kai to mu kuma sai a zo nan mu kuma sai mu bada namu saboda rashin kan gado ai ba ka bada naka sai dai akwai faɗin cikin gida faɗin cikin gida ka bata a cikin gida in kuka tafi waje har kan ku daya kamar mace ce da mijinta za su yi faɗa wani lokaci ma mijin ya zage ta wani lokaci ya duke ta amma in za su shigo cikin jama'a sai ta wanke fuskanta ta sa ta zali ta sa hoda sai ta fito tana ta kaɗi biri ai ga mai gidan can bari in je in gaya mishi ko gaisa bayan ko da sun fito daga saɓani to kaga irin wannan haka ya kamata mu gane namu namu kuma wannan bari ga muku wani abu wannan matsalar da ke faruwa ina kyautata tsammanin tasirin miyagun addu'o'in da muka rika shugaban kasa ne cikin shekarar yau tasirin shi ne kun ga a farko an hau Allah ya taimake mu aka murƙushe Boko Haram Boko Haram an kai bata wuce kashi goma cikin ɗari ba an murƙushe ta sai aka jarabce mu da wata matsala kuma da aka rike bodoji aka yi waye aka yi waye sai abinci ya tashi sai waɗansu da dama sai suka faɗa cikin kunci da wahala ne yunwa sai muka sake baki ai mu wallahi gara boko haram ta dawo ai mu wane ne ai mu wane ne ai mu wane ne ba mu gama rika baki ba sai gashi da nafas addu'a da muke yake na boko haram ta dawo to ai dama wala in kafatum inna azabi la shadid hanyoyin da Allah ke bi azabtar da bai suna da yawa ba mu riba baki ba muna inda miyagun addu'o'in sai ga kidnapper sai ka ji an ce an ji ramfar an saci shanu an kashe mutum arba'in an kashe mutum hamsin har yau matsalar nan tana faruwa aka zo aka fada cikin jarabawan corona abubuwa suka ƙara taɓarɓarewa abubuwa suka ƙara mana kunci maimakon mu ta addu'a a gurin Allah ya ba mu mafita sai muka koma mu da wannan mulki Allah ya tsine mu wannan mulki Allah ya tsine mu wannan mulki Allah ya tsine mu wannan mulki so ga daga cikin natijan wa'annan miyagun addu'o'in da muke yanzu ga su nan idan mun isa gobe mu ci gaba shi kuma Allah shi ma yana nan yana sauraron addu'o'i mu addu'o'i ko mi ta maka mu miyagun addu'o'i mi ta mashi gabanin tsinuwa da zagi to ga azaban nan akan mu za ta dawo kila kun fahimci ni jama'a sai za ka mun fahimci wannan da kyau sai mu ɗauki matakan da ya dace kar mu shiga cikin zanga-zanga kar mu ba da goyon baya mu yi duk yadda za mu yi mu taɗi wannan zanga-zanga mu kuma ɗaga hannu a cikin addu'o'inmu na dare da na rana mu ta addu'a Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya masu nufin mu da shari kuma Allah ya sa mu mu ga bayan su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
a wannan